والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna wa Allah godiya da ya haɗa mu a yau 27 ga watan sha'ban shekara 1442 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda kuma shine goma ko ga watan hudu na shekara ta 2021 miladiya a masallacin anas bin malik a nan bauchi domin ci gaba da karatun umdatul fiqhi na ibnu qudama al-maqdisi Allah ya masa rahama wannan shine darasi na 163 kuma shine darasi na karshe a cikin kitabul jinayat wanda daga shi za mu rufe abin da yake da alaka da hukunce-hukuncen raunuka da kuma yadda ake yin ramuko akan rauni bayanin da zai zo gaba zai tashi daga kan yadda ake tsara diya da hukunce-hukuncen biyan diya a musulunci wanda kuma zai zo ne bayan mun gama hutun azumi in Allah ya so muna fata Allah ubangiji ya sa mu shiga watan Ramadan da lafiya da imani kuma ya ba mu damar azumtar sa ta irin fuskar da Allah ya yarda da shi kuma ya sa mu zama cikin yardaddun bayinsa waɗanda suka samu yanci daga wuta kuma suka samu nasarar yin rabauta da aljanna babin da za mu karanta zai yi bayani akan yadda ake yin ramuko ta hanyar kisasi ba irin na kisa ba a baya mun karanta yadda ake yin kisasi in mutum ya kashe wani shi ma a kashe shi har muka karanta babin idan mutum da yawa sun taru suka yi haɗin gwiwa suka kashe wani to wannan babin kuma zai nuna mana yadda ake yin ramuko a abin da bai kai kisa ba mutum ya cire hannun wani ya za a yi da shi ya tsokale idon wani shi ma idonsa ya fashe ya za a yi da shi mutum ya maru wani idonsa ya rufe ya daina gani amma kuma idon bai faɗi ba amma ana amma kuma yana gani ai amma idonsa in ka gan shi za ga kamar mai gani amma ya daina gani ko mutum ya yi faɗa da wani ya ɗauko asid ya kwara masa ya za a yi da shi ana fahimta ko kuma mutum ya ɗauko wani abu ya yi wa mutum rotsin da shi kuma in aka ce za a yi masa irinsa to wancan ɗin zai iya mutuwa shi ya za a yi da shi kamar mutum ya ɗauki gatari sai ya fasa kan wani wanda kowa ya ɗauka wancan ya mutu sai Allah ya sa aka yi sa'a aka kai shi asibiti aka yi aiki kuma aka samu aka ceto ransa wannan abun ya fasa kai har ana gani kamar ya taba kwakwalwa amma Allah ya sa ya farfado shi yanzu an kama shi ya za a masa ana fahimta ko yawwa ko kuma ya yi wa wani misali ta hanyar tsafi irin na cultist sai ya shanye jinin wancan din aka tabbatar cewa wannan mutumin cultist ne kuma ya shanye jinin wannan sai aka kamo shi aka samu aka ceci ran wancan jinin ya dawo ya samu ya rayu da kyar shi kuma ya za a shi ma za a janye jininsa ana fahimta irin yadda inda za a ja jini irin wannan mutum ba zai rayu ba shi ya za a yi da shi sannan ya kuma za a yi ga raunukan da su ba su fito a zahiri ba kamar mutum ya maka rauni waɗanda ake ce musu wato wato waɗanda ake ce musu wato al'adararul adabiyya ko adararul adabi moral injury kenan mutum ka masa mummunan rauni amma baka dake shi ka fasa masa ko ina ba amma ka masa wani rauni da gara ma wanda aka sare shi shi da mutum yana da mutunci sai ka zo ka yi masa kazafi akan yana da wani mummunar hali ko wata mummunar ɗabi'a wadda ta sa wani abu da yake kai ya rasa yana aiki aka kore shi ko yana kan wata kujera kasa aka cire shi ko yana neman takara akan wata kujera ka yaba masa cewa yana da wata misali ka ce wani ɗan luwaɗi ne kuma abun ya yadu a yi rubutu a kai ko a yi fim a kai ko mutum ya yi jawabi a kai wanda har ya sa wannan ɗin ya yi mummuna asarar da inda za ka kwatanta ta sai ka iya cewa gara ma wanda aka buge shi don iya abin da ya rayu a kai kenan ka zo ka sa ka kashe shi ya za a rama irin wannan kuna fahimta wannan duk yana cikin abubuwan da by extension za mu ƙara faɗaɗawa duk da iya abin da babin yake magana shine addararul hissi shine cutarwa ko physical injury wanda yake a zahiri ana iya gani to wancan shi yana babinsa daban wanda malamai suka yi magana a kai duk yana ciki ɗazu likita yake ce mun za mu iya shigarwa a cikin wannan babin a disruptive surgery wanda za a iya alalata mutum ya mutu saboda mutuwarsa ita tafi sauki akan mutuwar wani kamar mace ce tana da ciki aka ɗauki hoto aka ga wannan abin cikin in ya fito ma ba rayuwa zai yi ba ko kuma kowa rayu zai zama mushawwahul khalq ne shine wanda yake da rayu halitta jirkitacciya irin wanda za su fito ya zama mentally retarded ko wanda zai zo da irin babban kan na wanda ba za a iya aiki ba ko ya zama wanda in ya zo ma iyayen ma ba za su iya daukar nauyin haka ba ko ya zama tagwaye ne amare wanda in an zo a ce ana neman naira miliyan goma a raba su kuma suna neman dubu goma da za a yi suna ma ba sa da shi ana fahimta za a iya taba shi da kuma wanda idan an bar shi zai sa uwar ta mutu ne garin haihuwa amma ba a da tabbas rai a hannun Allah yake ana iya kashe shi kar ta zo haihuwa saboda a yi yanda ita za a cece ta ko kuma a bari kawai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta fara haihuwa a yi bismillah a rubuta mata ƙarshen suratul hashir in ta sha in ta haife shi fa bi hawa ni in ba ta haifa ba ta rasu shi ma yaron ya mutu za a iya kashe shi a irin wannan yanayi likita ya ce mu sa wannan inda lokaci ma sa in ba lokaci sai daga baya ku same shi ya ba ku amsa bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله باب القود من الجروح يجب القود في كل عضو بمثله فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف وكل واحد من الجفن والشفة واللسان واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني وكون الجناية عمدا والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة وهي التي وهي التي تنتهي إلى العظم فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه ولا قود في الجائفة ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بموضحة ولا قود في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه ويشترط التساوي في الاسم والموضع فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف فصل وإذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها وإن كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها ولا يقتص من السن حتى حتى ييأس من عودها ولا من الجرح حتى يبرأ وسراية القود مهدرة وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها
na'am bismillahir rahmanir rahim malam yace babul qawadi fil juruh babi dangane da yadda ake ramuko a cikin raunuka idan ba ku manta ba mun karanta fadin Allah madaukakin sarki wa katamna alaihim fiha anna nafsa bin nafs wal ayna bil ayn wal anfa bil anf wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas ma'anarsa Allah ya ce mun rubuta wa banu Isra'ila a cikin attaura kuma kuma a yanzu yana nan cikin hukuncin ku cewa duk wanda ya kashe wani shi ma a kashe shi duk wanda ya cire idon wani shi ma a cire nasa duk wanda ya yanke kunnen wani shi ma a yanke nasa duk wanda ya yanke hancin wani shi ma a cire nasa duk wanda ya karya haƙorin wani shi ma a karya nasa sannan duk wanda ya wa wani rauni na rotse wanda ya zubar da jini ko bai zubar ba an gane shi ma a yi masa irin wannan raunin shine wal juruha qisas a cikin raunuka a yi maka irin yadda kai wa mutum wa wani wannan shi ake ce law of retribution law of retribution a musulunci da kuma dukkan dokoki samawiya yana ɗaya daga cikin usul na tsarin doka a wurin Allah tun a da tun kafin zuwan addinin musulunci na shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun a da ma haka ne abinda kai wa wani kai ma a yi maka kuma bisa ga fitira ta bil adama duk wanda ya sa doka tun a tunin a tarihi irin tsarin da ake bi kenan ko da ba tsarin musulunci ba ma ka yi wa wani inda a duk jurisprudence duk wato jurisdictions inda suke da adalci to abin da suke kenan to amma daga baya ne da tsari na modern jurisprudence ya zo wanda ake gani kamar wato a wai ana gani ba proportion tsakanin mutumin da ya aikata laifi shi kan ya riga ya gama ai da wanda zai zo a yi masa hukunci a yanzu wani abu ne na daban da daban yanzu daban da haka in da ka cire idon wani a yanzu a zo a cire idonka to suna gani ba proportion cire idon da za a yi maka a yanzu ya fi ya ɗara muni sama da idon da kai ka cire a da kuna fahimta saboda da kai ka cire ne ba karkashin doka ba yanzu kuma karkashin doka to bai kamata a yi irin abin da kai kai a lokacin da ka karya doka ba doka bai kamata ta karya kanta ba wani ya yi laifi da ka zo magance shi kuma sai kai ma ka sake yin laifi irin nasa kun gane wannan magana wannan asalin shaidana ne in ba rashin hankali da neman a ruɗa ka ba yanzu ita dokar to me amfaninta idan ba za ta karya kanta ba ta bari wani ya karya ta ita goma za ta karya shi ba wai saboda ita kanta karya kanta to in bata haka ba ai shi wancan din ya karya ta ba gane ta karya kanta akan wani ya karya ta ba sannan in ta haka karya kanta ta ko ta karya mai laifi ne sannan tsarin musulunci shine adalci adalci shine daidai da abin da kai yanzu wanda ya cire wuyan wani shi ma a cire wuyansa ba an yi wani wani kenan ba amma wani ya cire wuyan wani sai wancan din ya mutu sai ka ce in kai kuma ka zo ka cire wuyansa shi ma ya mutu to an yi asarar mutum biyu kenan ba ka gane shi a ɗaure shi rai da rai a hana shi motsi a hana shi yawo yanzu in ba mahaukaci ba waye zai ce an kashe wancan innocently ya tafi shi kuma mai laifi a bar shi yanzu waye kamata a ji tausayi lokacin da aka zo wannan hukuncin ya nuna cewa dokar da ta zo hukunci yanzu tana wakiltar wancan wanda ya mutu ne ko tana wakiltar wanda yake da rai idan dai doka ta ce idan da ka kashe wani kai kar a maka saboda kar ya zama a yi annafsu bin nafsi saboda suka ce kamar yadda na gaya muku maganar mahatma gandhi ne shi ya fara kawo wannan maganar kuma suka karɓe ta sosai shi yasa za ga a dokokin turawa a yanzu galibi tsarin yanzu ba za ka kashe mutum ɗari kuma a kashe ka ba sai dai a ɗaure ka rai da rai suka ce saboda in ka kashe ɗari a kashe ka ya zama ɗari da ɗaya to kar a yi asaran kuma na to don Allah me za a yi da kayan aka barka in ban da rashin hankali mutum ya kashe mutanen kirki ɗari shi kuma mutumin banza sai a bar shi saboda wai kar a yi asara yanzu dokar ta zama wa take aiki da wannan matsiyacin take aiki kenan a ajiye mutum ya kashe mutane ana kawo shinkafa da wake ana bashi ana zuwa wata ranar in bai karya ba yan hakkin bil adamu su ta hayaniya a ce a ce suna neman kwato hakkin fursunoni yanzu duk wannan hayaniya ana don a taimaki waye wancan ya riga ya tafi a banza to kaga shi yasa in kaga mutum ko kai aniya ka kashe shi tun ma bai tunanin zai kashe ka ba saboda kai in ka kashe shi ba za ka kashe ka ba ba haka ake so mutane su yi ta yi ba amma ko da ba zai hana waɗansu su daina kisa saboda sun ga an kashe wani ba alal aƙalli dai wanda ya kashe ɗin shi ma ya bi shi can su tafi amma ba zai zauna mana shi kuma ya kashe wani ba ai an rage mugun iri sannan duk wanda ya kashe mutum na farko in ya zo kashe na biyu wanne ya fi arha a wurinsa in ya zo na uku fa kullum rai zai ƙara yin arha a wurinsa lokacin da ya zo kisan farko in ya yi tayu ba zai bacci ba zai ta mafarkai amma ran da ya zo yin na goma fa zai ji ba zai iya karyawa ba sai ya kashe mutum duk mutumin da ya zama criminal ya yi tsanani ya yi nisa wallahi zai ce maka baya taba jin daɗi sai ya ga mutum yana magagin mutuwa lokacin da aka kama evans kuna da labarin evans da aka zo ana ana hira da shi shi ne sai yake cewa ai shi ba abin da yake sha'awa a duniya wani lokaci kamar aka masa coca-cola mai sanyi amma a ajiye masa mutum ya harbe shi a ka sai ga mutumin yana haka yana a a zai mutu din nan yace sai dauki coca-cola mai sanyi yana sha shine yake jin daɗi a ransa sai ji coca-cola ta kwanta a jikinsa amma irin wannan in a wajen turawa ne sai a ce aje in an gama tabbatar da laifin kenan fa kuma za ku sha wahala a wajen prosecution kafin ku tabbatar yayi ko a gaban ku yayi ba ruwansu kawai lauya ya zo yayi a tabbatar da cewa ya iya yanda za a kamawa ne to in ya gama tabbatarwa sai a ce to aje a rufe shi a rinka ba shinkafa da salad har ranar da zai mutu to kaga wannan yana daga cikin mafi girman rashin hankali da dan adam zai yi sannan ka ce yanzu a hukuncin musulunci in wanda ya yi sata a yanke masa hannu kana gani wannan ya yi tsanani to a daidai lokacin da kake jin tausayinsa kana taimakon waye kana taimakonsa ne inda a ce a lokacin kana tuno wanda aka yi wasata mai yake ji to amma da yake musulunci yana da adalci ba yana tuna wanda aka yi wa laifi kaɗai ba ne yana tuna hadda shi wannan ɗin ma in kai ne aka yi wasata wala ko slippers aka sace maka wani lokaci bacin ranka sai ka ji inda za ka kama shi sai ka masa fiye da yanke hannu ma ballantana wanda zai gama iya life saving din sai ya ajiye wani ya zai fasa safe din ya zai kwace ballantana wanda za a nuna masa bakin bindiga a kwace dukiyarsa ballantana wanda za a sace shi a kai shi wani wuri sai an biya kuɗin fansa a kwato shi ba shi kadai aka talauta ba duk danginsa sai an talauta su bayan wahalar da ya sha amma ce maka irin waɗannan duka kar a kashe su to shi yasa musulunci dokarsa shine in kai abu a maka irin abin da kai wawa ne kawai ka cire dan yatsa wane kai ma a cire maka yatsa zafin da zaka ji a lokacin zai sa ka tuno yaya shi ya ji ba wani abin da za a yi maka ka iya kwatanta yaya ji sai an maka irin nasa duk wani abin da za a maka in ba irin nasa aka maka ba ba za ka ji cewa ka tuno yadda shi ya ji ba sannan shi kuma ba zai taba ji cewa an masa adalci ba sai an yi masa irin abin da aka yi maka jama'a an fahimta to wannan shine ma'anar wannan babi malam yace yajibul qawdu fi kulli udwin bi mislihi kowace gaba a jikin mutum abinda kai wa mutum sai a yi maka wato ramuko da gurgudun irin abin da kai wa wani in kun gane wannan makaratu ya kare duk abin da wani ya yi a yi masa irin abin da yi wa wani fatu kanul ainu bil ain idan mutum ya cire idon wani shi ma a cire nasa idan mutum ya kwakalo idon shi ma a kwakwalo nasa a yanda yake ana fahimta ko misali a ce ya kwakwalo idon bai fasa idon ba to shi ba za a fasa nasa ba sai a kwakwalo idon idan da ya gama ya bar masa shi ma sai a bashi kayansa amma ba za a bashi dama ya mayar ba ana fahimta ana iya baka dama ka mayar da abin da aka cire maka ne idan shi wanda aka yi wa abun ya yarda yanzu ba ana sa hannu na roba ba ana sa kafa ta roba sai ka yanke wani hannu ko ka yanke wani kafa sai aka zo aka yanke maka hannu to hukuma za ta rika sa ido ba za a taɓa yadda ka sa hannun roba ba ana fahimta abinda zai sa a yarda ka sa hannu roba shine ɗayan biyu ko shi wanda ka yi masa shi a fara zuwa a yi masa shi ma a sa masa ta roba sai zama ba wai ya rasa amfanin hannu bane ya rasa gabarci to kai ma sai a yarda ka zama irinsa hanya ɗaya kenan hanya ta biyu ita ce shi ba a sa masa ba amma ya ce ya yarda kana iya a sa maka amma in ba haka ba yanda bai da hannu kai ma haka zaka rayu baka da hannu iya tsawon rayuwarka haka yanda ya rasa kai ma haka zaka rasa ana fahimta idan baka cire masa idon ba ka watsa masa wani abu ne sai idon ya daina gani ko ka bashi wani abu ya sha da gangan ko ka bashi wani magani kace diga maganin ido ne wanda ya expire sai ya kashe idon baya gani amma idon yana amma idon yana na yana da kyau kai ma irinsa za a diga ma in aka diga idon bai mutu ba sai a sake digawa har sai ran da idon ka ya daina gani amma ba za a kashe maka idon ya zama in aka gani za a gane irin yadda yake haka za a mai da kai a samu kwararren likitan da zai iya maka abin da ka masa shikenan sai a bar ku ku zauna haka ran da ya samu magani ya warke shi to kai ma kana iya neman magani ka warke idan bai warke ya daina gani ba haka zaka zauna da ido ɗaya har ka mutu jama'a muna fahimta ko da shi ana gamawa sai ya mutu bayan kwana uku kaga magana ta ƙare kai kuma saura maka shekara talatin a duniya to tun da dai bai dawo ya ce ya yabe ba haka zaka zauna da ido ɗaya saboda saboda hikimar da ta sa aka cire maka in dai zaka iya dawo da shi to me hukuncin ina hikimar take na fata an fahimci wannan ko haka hanci da hanci wa kullu wahidin minal jafni haka kuma kowane ɗaya daga cikin fatar ido guda biyu fatar ta sama da fata ta ƙasa waɗanda suke haɗuwa su kyaftu to idan idan baka cire idon ba sai ka yaɗe masa wannan abun ka cire kun yi faɗa ne sai ka sa wani abu ka daki wurin sai idon ya tsinke ya faɗo aka yi kokari a sa bai koma ba to kama sai a zai a yanka sai a cire maka daidai yadda kai kai ma ba ka sake kyamta ido ba ina fata an gane wannan wa shafa haka kuma lebe na sama da na ƙasa wanne ne ka cire masa kai ma a cire maka in ka cire duka biyu kai ma a cire maka duka biyu in kai murmushi ba za ka sake dakewa ba kenan yadda ka sa shi haka haka kai ma za ka zauna wal lisan haka harshe haka harshe dan ka yanke harshen wani kai ma a yanke harshen daka inda bambanci yake a nan shine abinda za mu ji a gaba shi bebe ne dama baya iya magana amma harshen yana nan bebe yana da harshe ko baya da shi yana da shi kai kuma dama kana magana to sai ka je sai ka sa aka yanke harshen sai ya huta ma ba sai ya rika kokari ba kai ma in ka zo za a cire naka harshen tunda kai kana magana ko ba za a cire ba kuna fahimta yawa haka kuma idonsa da ka kwakulen nan sai ka kwakule wanda dama idon yana da matsala idon yana da kyau a ido amma baya gani ko kuma baya gani sosai sai ka cire kai kuma naka idon duk suna da lafiya ya za a yi wannan shi yana zuwa nan gaba kaɗan wasin haka kuma da haƙori shi ma in ka cire na wani kai ma a cire naka in ka tumɓuko shi tun daga tushe kai ma ka za a yi in ka karya a karya iya daidai inda ka karya nasa daɗin abun shine ba za a maka sama da abun da kai masa ba walyad haka hannu ma warrijil haka kafa kafa ɗin kuma ko hannun daga daidai wace gaba daga inda yake inda ka cire iya kai ma inda za a cire naka wazzakar haka zakarinsa in ka yanke kai ma a yanke yawan incin da ka cire yawan yadda za a cire maka kai ma walunta da maraina in duka biyu ka cire masa a cire maka duka biyu in ɗaya ka cire kai ma a cire in ba cirewa ka yi ba dandaka ka masa sai da ya fashe kai ma ka za maka a dandaka maka sai ya fashe iya yadda ka masa haka za a yi maka kai ma ka ji yadda ya ji kuma ka rasa abin da ya rasa bi mislihi gwargwadon abin da kai haka za a maka don Allah akwai adalcin da ya wuce wannan akwai wani abin da za ka yi wa wani wanda aka yi masa irin wannan ba wannan abin da muka faɗan ba kuma ya ji cewa an yi adalci akwai abin da za ka yi masa ya ji cewa ba adalci aka masa babu shi saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna shine ayi mummuna irin wanda kai wa wani wa kadhalika kullu ma amkana al-qisasu fihi haka kuma duk abin da zai yiwu banda ma waɗanda aka faɗa wanda zai yiwu a iya ramuko banda wanda ba zai yiwu ba wanda ba zai yiwu ba za mu ji maganarsa amma duk abin da zai yiwu a maka irin abin da kai wa wani to abin da kai wa wani shi ma kai haka za a ma wa yutabaru kaunul majniyya alaihi amma sai dai idan aka zo yin wannan kisasi ko yin wannan ramuko to ana la'akari da waɗansu sharuɗa guda uku shari'i na farko shine kaunul majniyi alaihi mukafi'an lil jani ya zama wanda za a wanda aka yi wa raunin matsayinsu ɗaya da wanda ya yi masa raunin ana fahimta kamar da muka faɗa a wajen kisan kai kenan da wanda ya yi rauni da wanda aka yi wa rauni dukansu ‘ya'ya ne ba bawa a ciki da bawa da ɗawan ne fi tsada to kaga ba za a iya kisasi a tsakaninsu ba ko na kisa ko na ko na kisasin rauni to su zama matsayinsu ɗaya da musulmi da wanda ba musulmi ba kaga matsayinsu ba ɗaya ba a wajen kisa to haka kuma a nan ma haka kamar yadda rai ɗin wannan ya fi tsada haka kuma ɓangarorin gangan jikin shi ma nasa ya fi tsada to ba za a iya a irin wannan ba sai dai a koma wani alternative din amma ba maganar kisasi ba an fahimta an ji sharaɗi na farko amma kamar da muka yi a baya akwai mukafa a tsakanin ɗan ƙanƙanin yaro jariri da mutum ɗan shekara arba'in kuma liman yaro jariri wanda in aka huda masa kunne tayo ba zai kuka ba ma ai ɗan jariri baya jin zafi sai wani ya zo ya huda ya fasa masa wani wuri sai yaro sai ya shiru da aka bashi mama shi kuma wannan ɗaya zuga shi babban mutum ne shi ma za a masa irin na wanda aka yi wa jaririn nan ko kuma a'a tun da wannan jariri ne ba a san ma me zai zamo ba halama zai rasu ya koma kwanan nan kuka ga labarin wani wanda aka ce ya kashe jarirai ko saboda an ce wai iyayen mata sun kawo shi wai suna da aljanu zai cire aljanu shi ne sai ce shi ma dan aljani ne sai matse shi sai makure shi ya kashe shi ai kun shi ina ji da kama shi aka kawo shi nan hukumar yar sanda a jiha daga wata karamar hukuma ba sai na faɗi sunanta ba to shi wannan da yake ɗan jarirai ya kashe za a iya kashe shi akan jariri shi da abinda muka karanta a baya cewa ba bambanci kai dan adam ne shi dan adam ne kana da rai yana da rai sawa'un ya ji zafi ko bai ji ba wannan ba ruwanka kai dai zamu yanke naka kai kai sai mu gani kai naka ya zaka ji ko ba zaka ji ba don bai yi kuka ba ai bai iya magana ba don haka ba za mu sani ya ji ko bai ji ba ana fahimta don haka ba bambanci tsakanin babba da karami ko dan jariri ne wanda aka haifa yanzu ka kashe za a kashe ka ka yanke masa hannu kai ma za a yanke maka wa kaunul jinayati amdan kuma mutum ya zama da gangan yayi duk wannan abin da muke faɗa idan an yi da gangan ne ya ne ganganci yake kun manta da babin ganganci a cikin karatun kisasi ko ya ake ganewa ne yayi abu da gangan yawa shine ya ɗauki abin da dama zai iya yin rauni sannan ya yi niyyar yin raunin sannan a samu raunin ya faru shi na abubuwa guda uku aiko yawwa da haka idan mutum ya yi amfani da abin da dama ba a saba yin rauni da shi ba sai ga an yi rauni sai a ce wannan ba ganganci ba ne don inda ganganci ya yi niyan yi da ba wannan abin zai ɗauka ya yi da shi ba ana fahimta ko yawwa kamar mutum su zo sai ya ɗauko irin suna wasa na sai ya ɗauko kwai sai ce tsayan fasa ma sai ya ɗora sai ya fasa ana da fahimta a sanadiyar haka sai hannun ya karye da za ka ce wannan da gangan yayi inda ya ne ya karya shi da mai zai dauko guduma zai dauko amma kaga ba zai dauko guduma ya ce za mu yi wasa sai kwada ya fasa sai ce a ni da wasa nake masa kaga wannan ba za ka ce kuskure bane don haka mutum ya yi amfani da abin da zai iya fassara cewa ganganci ne shine na daya na biyu kuma ya zama ya yi niyyar yin raunin ne akwai wanda zai dauko gudumar ana fahimta kawo hannunka amma shi bai niyan yin rauni ba kamar likita ne ya zo zai yi maka an samu karaya ai suna amfani da guduma su gyara kashi ko to kaga duk guduma aka dauko kuma an daka amma yin gyara ne sai sai kara batawa to kaga wannan ba za ka ce gangance shi ma a fasa hannunsa ba kuna fahimta sannan sai na uku shine ya zama yayin kuma an samu raunin to in waɗannan sun cika sai a ce wannan shine ganganci wal amnu min ta'addi sharadi na uku shine a samu aminci cewa ba za a zarce ba a samu amintuwa cewa ba za a zarce ba akwai wanda idan aka yi masa irin abin da ya yi wa wani to shi mutuwa zai yi wanda yake da ciwon ba- ba- diabetes idan aka yi masa babban rauni a yanke masa hannu da shi da wanda yake lafiyayye a yanke masa hannu iri ɗaya suke madalla to duk wanda misa- ko kuma misali a ce wannan ya ɗauki ƙarfe mai tsatsa ya saruwa ne a hannu sai hannun ya yanke kuma aka yi jinya sai hannun ya warke sai a ce a ɗauko shi wannan ƙarfen da ya ɗaukan a yanda yake a haka a sara masa wancan ya yi sa'a bai kamu da tetanus ba wannan kuma in aka yi da irin wannan abin da ya masan zai iya kamuwa da tetanus to in ana da tabbacin ko in ana da zato mai karfi cewa wannan abin zai iya zarcewa daga iya abin da ya wancan to shi ba za a masa ba saboda adalci ake so shi ba kar a cuce shi ana fahimta shine ma'anar al'amnu min ta'addi bi an yi quta'a mafsal bi an yaq- bi an yi quta'a mafsalun ya zama za a yanke kan gaba ne yanzu mutumin da ya zo ya sari tsakiyar hannu nan sai a zo a ce za a sari tsakiyar hannu a irin wancan lokacin ai kaga akwai wahala amma in kan gaba ne kaga za a zo a yanke kan gabar kuma a ce shi ma zai rayu amma shi da ya zo ya sa wuka cap sai ya yanke nan tsakiyar sai Allah ya sa wancan din ya rayu kana tsammani zai zama iri ɗaya shi ma in aka zo aka yi masa haka akwai tabbacin cewa zai iya rayuwa kamar yadda wannan ya rayu to wannan rashin tabbas din shi yasa sai a ce a'a ba za a yi masa irin abin da ya wancan ba sai dai a nemi wani alternative din mai alternative din shine diya shi kuma za mu zo babinsa daga baya an gane ko yawwa don haka kana so a cire masa hannu in aka cire masa hannu zai zama ya mutu kai kuma ba kashe ka yi ba idan muka yi masa ya mutu shi an cuce shi kuma ba a so a cuce shi da haka kuɗi za a baka ka haƙura to kai kanka in ka ji yawan kuɗin kawai za ka ce ka yarda yawwa saboda tsarin musulunci ya sa waɗannan gaɓoɓin suna da tsada ƙwarai da gaske wannan hannu ɗin da kake ganin aka cire maka kuɗin rabin mutum ne ba hannun nan aka cire maka nawa ne kuɗin mutum yanzu miliyan ɗari ko to wannan hannun miliyan hamsin ne shi yasa ina tuna muna makaranta muna madina wani bawan Allah ya hatsari sai dan samu yan matsala ya dan tuje a nan ya dan kokwaje ya dan yi wane ne a yatsu ya dan yi waye da aka aka tara kuɗi aka bashi sai tafiya ne a mota kuma tafiyar hukuma ne daga ba aka baka ce kuɗin diyar ka kaza ana masa lissafi an sa likitoci sun gama bayan ya warke an yi jinyar sa Allah ya baka hakuri aka gama komi sai aka kawo masa kuɗin sa shine wasu shi da wani ya zai na ce ba zai ce wallahi ta mun bakin ciki ran da kuka yi tafiyar nan na ce a tafi da ni shi ba ya so da ya hata Allahul musta'an to kaga irin wannan idan za ka yi irin wannan ai za ka ce kai ma wani lokaci a dan faɗi a dan abin nan ka samu jari tun da kayi addu'a kayi addu'a mala ce a haddun yuntaha ilaihi ko kuma ya zama yana da wata iyaka da za a iya kaiwa gare shi to bai kamata a wuce iyakar ba kalmudiha kamar rauni a jikinka wanda ya kai ga bayyana kashi shi ake ce almudiha mutum ya zo ya sari wani ko ya harbe shi ko ya yanke shi sai zama fata ta ta ɗaye ana ganin kashi amma bai fasa kashin ba kaga wannan ana iya gane iyakan ai sai a ce to shi ma a yi masa daidai iyakan amma duk abin da ya wuce kaga wannan ai zaka ce wannan zai iya yin kisa to ba za a yi ba duk abin da ana iya ganin iyakarsa sai a tsaya a iyakar allati tantahi ila al'azm wadda mudiha tana tsayawa ne zuwa kashi almudiha za mu zo mu ji can gaba babin da yake magana akan waɗannan wato saboda tsabar adalci irin na musulunci an kasa wannan gangan jikin namu gaba ɗaya malamai sun yi masa sun yi masa daki daki kowane hawa ɗaya akwai iya farashinsa a diya layers ɗin da suke jikin fatar mutum ɗin nan kowace layer ɗaya da kuma da kuma hauhawan tsokar jikinka har a isa kashi kowanne mataki aka kai akwai iya kudinsa akwai na gangan jiki akwai kuma na kai to a jikin kai nan da kaji mana ya ce almudiha almudiha dinnan kafin ka je kanta akwai mataki guda biyar in ka wuce ta kuma akwai mataki guda uku in ka hada sun zama tara kenan duk raunin da za ka yi wa mutum akwai iyakanta raunin farko sunansa alharisa shi ne wanda ya dan kuje bai fitar da komi ba amma dan sama saman fatan nan ko shi ma akwai iya kudinsa alharisa sai albazila sai albadi'a sai almutalahima sai asimhaq kafin a zo almudiha almudiha ita ce wadda ta bayyana kashi ana gani to tun kafin a zo kashi sai an yi layers din fata din nan har guda biyar yana kaiwa kowanne da iya kudinsa to bayan an yi kuma sai hawa guda uku akwai alhashima ita ce wadda take karya kashi ko ta fasa kashin kaga da ai an ga kashin ne amma bai fasa shi ba wannan kuma ya daka har ya karya kashi ko ya tsaga shine alhashima akwai almunakkila ita ce wadda ta balle kashin har ta ɗaga shi daga inda yake akwai kuma almamuma ita ce ta ƙarshe allati tasilu ila ummi dimag ita ce wadda har ta isa zuwa ƙwaƙwalwa to dukkan waɗannan matakai fa a musulunci akwai iya farashinsa kuma akwai iya abin da za a ce in kayi ko dai a rama wa mutum irinsa ko kuma a biya ka diya muna godiya wa Allah ga ni'imar musulunci fa amma kasrul izami amma idan aka samu karaya ta kashi ta kasusuwa ne wal qat'u min as-sa'id da kuma mutum ya yanki wani amma daga kan wato a akan sandar hannu wasaki da kuma wato kwaurin mutum kasa gwiwansa har zuwa har zuwa idan sa wannan tsakanin shine as-saq to mutum ya yanki mutum kaga nan ba gaba bace fala kawa da fihi wannan ba a yin wato yin kisasi a irinsa saboda garin yi za a iya wuce gona da iri to amma wannan malamai suka ce malai na magana a zamanin da ne amma a zamanin yanzu da aka ci gaba a harkar likitanci ka sare wani daidai nan kai ma ana iya zuwa a likitanci a sara maka ko ba zai wuce ba a yanka kashin a sa wani abu a yanka daidai yadda ka cire masa kuma a mayar a rufe kuma ka warke to irin wannan za a yi maka idan aka ji tsoron cewa ba a da ƙwararrun likitocin da za su iya kuma mu facilities inda za su iya aiki da shi a samu haka to sai a koma abin da malam ya ce sai dai a je a biya kuɗi amma ba a zuwa biyan kuɗi sai in ya gagara ko kai in ka ce ka yafe kuɗi kake so jama'a an gane wala kawa da filja'ifa haka kuma ba a yin kisasi na ramuko a raunin da ya shafi ciki mutum ya soki wani ta ciki ta gaba ko ta baya amma har ya isa ciki ya fasa hanji aka samu aka dinka to ta ya za a tsinka hanjin wani shi ma a wannan duk ba za a yi ba a cikin ciki ya je ya taba wani wuri sai aka yi kokari Allah ya sa aka cece shi ya tsira kar ku manta fa in ya riga ya mutu to kace ka kawai dama za a yi shi yasa in mutum aka yi masa rauni za a jira a gani sai ya warke tuku ko shekara nawa za a yi sai a jira kai kuma kana daure a jira har zuwa lokacin da za a gani in ya miƙe ko likitoci suka ba da tabbacin an sallame shi zai ƙarasa warkewa to sai a je a rama iya abin da ya maka amma idan abin ya kai ga har ya mutu shi yasa duk raunin da kai wa wani in a musulunci ne to ka jira tukunna ko dan yatsa ne kai jini ya ta zuba ya kasa tsayawa har ya mutu kawai kashe ka za a yi ba za a tsaya ana yanke maka yatsa ba saboda kashe shi kai ba yanke masa dan yatsa kai ba ana fahimta malam ce wala fi shay'in min shijajin ra'si haka kuma duk abin da ya shafi raunukan kai shi ma ba a yin wato yin kisasi sai dai a biya diya illar mudiha sai dai abin da muka faɗa na mudiha shine wanda zuwa kashi kawai amma duk abin da ya shafi an fasa kashi to ba za a ce a maka irinsa ba duk wannan malamai suna cewa idan ya kai ga an samu likitan da ya ce shi zai iya zan fasa kansa yanda ya fasa kan wane amma kuma ba zai mutu ba a ko mutumin da zaka ga zai zo ya daki wani sai kan ya lotse ko ta nan gaba ya lotse amma mutumin ya rayu nan din yana burme ba ana haka ba to sai a samu likitan da ya ce zan iya daka da guduma in yi seti in furma masa wurin amma ba zai mutu ba kuma shi ma zai zama irin haka to haka za a yi ana fahimta yawa abinda za ku tambaya shine za a maka allurar bacci kafin a daka ko za a maka a haka wannan shine matsala ta goma za ku ji ta daga baya malam ya ce illa an yarda mene? illa mene? yawwa illa an yarda mimma fawqal mudihati bi mudiha wannan akwai kuskure ne illa an yarda mimma fawqal mudihati bi mudiha sai dai idan an yi maka rauni sama da mudiha kai kuma sai kai yarda a yi masa rauni zuwa iya mudiha kawai ka masa ragi to za a iya yarda tunda kana iya yafewa ma gaba daya don haka in kai yafe rabi an karba kai ya fasa maka ya kurma maka sai ka ce kai kam so sai an rama kai ba kuɗi kake so ba ko kuma ka ce shi ai masa mudiha a fata ya fata ta fito tunda kai ma fata ta fito amma ya kurma to a cire fatar kawai a rika ganin nasa a fili sai a baka sauran canjin za ka yi amfani da shi ya halatta kuna fahimta ya halatta wannan sauran canji shi ake ce arsh to ya halatta a yi arsh shine a yi maka farashi za a dube ka ne sai a yi kudinka sai a ce in kana da lafiya kudinka nawa yanzu da aka ɗaye maka kaza in da a sai da kai nawa kuɗin ka yanzu to wannan ragin canjin sai a baka sauran canjin shine ake nufi arsh kun gane shi yawwa wala ka wada fil amfi illa min illa min al marini haka kuma ba a yin ramuko akan raunin hanci sai dai idan mutum ya maka rauni zuwa iya almarin shine iyaka wannan naman hancin wanda yake motsin shine ma lana minhu wannan da yake motsi wanda yake da laushin amma kashin shi ba a yi in ka zo ka sari in wani ya sari wani tun daga kan sama ya sara har da kashin kuma ya kwashe hancin to in aka zo shi ma sai a kwashe iya hancin a bar kashin sai a biya sauran canjin ana fahimta saboda ana gani shi ma wannan taba shi zai iya jawowa a wuce to kuma ba a so a wuce amma kamar yadda na ce in ana zamanin da aka samu likitan da zai iya hakan kuma ba a wucin ba to zai a yi maka iya abin da ka yi masa an gane wannan da kyau wa ishtaratu at-tasawi fil ismi haka kuma sharadi ne idan an zo yin kisasi sai an samu sunan abin iri ɗaya ne za ka yanke masa hannu kai ma a yanke maka hannu kar a zo ka yanke hannu kai kuma a yanke kafa sunan abin da aka yanke masa irinsa abin da za a yanke maka wal maudu haka kuma wurin ma ya zama iri ɗaya a cikin sunan a hannu ta ina ta yatsa ta sama ta jikin tsoka kawai iya inda ka yanke masa wurin shi ma nan za a yanke maka mana yace misali fala tu'khadhu wahidatun minal yumna wal yusra ba a iya daukan wata daga cikin dama ko hagu kai ka yanke masa hannun hagu kai ma hannun hagu za a cire maka ka yanke masa hannun dama kai ma hannun dama za a cire maka ko ido iya wanda wannan da ka taba shi ba shi za a taba masa idan ba a samu irinsa daidai ba ne an gane to wannan shine sai a ce za a koma maganar biya wal ulya wal sufla haka kuma abin da yake da sama da ƙasa kamar lebe kamar kamar kamar gashi kamar fatar ido to shi ma ba za ka cire masa na sama kai kuma a cire maka na ƙasa ba wanda ka taba shi za a taba maka bi mislihi ay illa bi misliha sai kwatankwacin ta inda matsalar take ita ce a wajen yanke hanci wannan shi hancinsa baya jin wari sai ka yanke masa kai kuma naka yana da yana kai naka yana da full option yana jin wari yana jin kamshi yana jin wane ne da sauransu shi kuma nasa baya ji amma hancinsa yana da kyau a ido sai ka yanke masa da shi da maganar mai bebe da na faɗa ana fahimta da shi da hannu wannan bahago ne da shi yake rubutu da shi yake komi sai ka yanke masa hannun hagu kai kuma aka yanke maka hannun hagu dama mai na kai da shi kai misali da dama kake komi ya za a yi irin wannan ana fahimta shi da malamai suke cewa za a dubi function din gabar ba kawai za a dubi gabar ba idan function ɗinta da ka hana shi kai ba zai hana kai ba zai maka illa ba don an taba maka to shi ma sai a je kan wani abu ko in an yi a biya shi a biya shi canji kuna fahimta sai a yi arash sai a yanke maka kai ma irinsa amma a ce ka biya shi manfa'ar hannun hannun dama tana hannun hagu ne amma hannun hagu ya yanke ma haka an yanke ma hannun hagu amma kuma an hana shi shi iya rubutu da daukan abu to sai a biya shi kudin manfa'ar kuna fahimta ba kawai hannun zalla za a cire maka ba wala tu'khadhu isba'un ba a cire wa mutum yatsa wala ulmula ko kuma ko kuma yanki na dan yatsa kamar dan saman yanki dan dan yanka din na sama wala sinnun ko haƙori illa bi misliha sai gwargwadon wanda ka cire kama irinsa za a cire ma wani haƙorin na gaba kama na gaba za a cire ma in wurin kuma wawulo ne baka da shi fa to sai dai a biya diya amma ba za a cire maka na can gaba alhali kai kuma ka cire ai na can ciki alhali ka cire na waje ba wala tukhadu kamilatul asabi'i binafisa ba a cire wa mutum yatsunsa gaba daya hannun da yake da yatsu gaba daya shi kuma ya yanke wa mutumin da yake da yatsu uku ne dama to shi ba za a cire masa nasa ba don ba don ba adalci wani yana da yatsu uku sai aka ce ya cire wa wani sai wani ya yanke masa to in aka zo shi kuma yana da yatsu biyar sai aka cire aka ga ba a yi adalci ba kun fahimta wani zai ce to wanda yake da dan cindo yana da shida in aka yi za a bada sauran canji wala sahihatun bishalla har kuma ba a yanke maka hannu mai lafiya don ka yanke hannun wani wanda shi kuma hannun shanyanye ne an gane wannan saboda adalci wato hannun na kisatu bil kamila amma ana iya yanke hannu mai tawaya idan ya cire hannu mai lafiya ta yaya kenan idan shi mai hannun ya yarda haka kai an cire maka hannu mai lafiya shi kuma hannunsa dama ba lafiya sai ka zo ka ce kai ka yadda haka a cire masa shi kawai sai ka yi ragi kenan ya halatta ko ka ce a cire a baka sauran canji duk za a iya haka an gane amma ba za a ɗauki na sama a madadin na ƙasa ba sai dai ana iya yankan na ƙasa a madadin na sama wa shalla'u bi sahihati haka kuma ana iya ɗaukan shanyayye an gane idan ya yanke mai lafiya idan umina talaf idan an amince cewa ba zai jawo asara sama da wato ya zama hannun ya lalace gaba ɗaya ba kowa ya fahimci wancan babin aiko fasalin mala yace fasali idan kuti a ba'du lisani idan kuti a ba'du lisanihi aw marinihi aw shafatihi idan aka yanke wa mutum wani bangare ba duka ba wani yanki na harshe ko wani yanki na hanci ko wani yanki na lebe aw kashafati ko wani yanki na hashafarsa kan azzakarinsa kenan aw uzunihi ko wani yanki na kunnensa ukhiza mithlu ukhiza mithluhu sai a yanke masa iya gurguru abin da ya yanke ya cire maka ɗaya bisa uku shi ma ka za a yanke masa ya yanke maka rabi kai ma a yanke maka kai shi ma a yanke masa rabi wa yuqaddaru bil ajza'i za a kaddara shi ne a irin gurgudon yankin kan nisfi kamar rabi wa thuluth da ɗaya bisa uku wa nahwiha wa nahwihi ma ko kuma makamantansa yawan dai abin da ka yanke wani yawan abin da za a yanke maka an gane wa idza ukhizat diyatu diyatuhu idan aka zo karbar wa in ukhizat diyatu in kuma an zo karbar diya ne ukhizat bil qisti minha shi ma sai a karbi diyar da irin gwargwadon wannan wannan daidai da wannan abu misali idan diya ce ce a bashi bayan an yanke ɗaya bisa uku to sai a ce diyar kunne gaba ɗayanta ai rabin diyar mutum ne to nawa ne ɗaya bisa ukun wannan kunnen to sai a ce za a biya shi diya da gwargwadon iya abin da aka yanke an gane wannan mala ya ce wa in kusira ba'du sinnihi idan aka idan aka karya wa mutum wani sashe na haƙorinsa ba duka ba an gane to malam ya ce shi ma wannan za a yanke daga jikin wanda ya masa raunin misluhu gwargwadon abin da ya yanka kai ka cire mutum haƙori ɗaya bisa uku to ba za a zo a cire maka rabi ba sai dai a zo a auna a gane iya abin da ya cire shi ma kai ma a cire maka mala ya ce iza iza umina inqila'uha idan an amince cewa fa garin cirewa ba zai sa a tumbuke maka haƙorin ba idan aka zo garin karyawa ana jin tsoron zai iya sa a cire maka haƙorin ko a maka sama da abin da ka masa sai a haƙura wala yuqtasu min as-sinni hatta yayi asa min audiha ba a yin kisasi na daga haƙori har sai an sai an tabbatar da cewa haƙorin nan ba zai tsoro ba amma idan in an tumɓuke maka haƙorin zai tsoro to kaga ba za ka tumɓuke wa wancan batun da shi ma a haƙorin ya riga ya dawo shi kuma kaga ba a da tabbacin cewa haƙorinsa in an cire zai dawo ko ba zai dawo ba shi yasa sai a jira a gani idan aka tumɓuke sai ya ƙi dawowa to kai ma sai a tumɓuke maka tunda an fi tsammanin an tumbuke ba zai dawo ba amma an tumbuke nashi sai ya dawo kai kuma naka ya zo bai dawo ba kaga ba a yi adalci ba an fahimci wannan da kyau malai ce wala min aljurhi hatta yabra haka kuma ba a yin kisasi a jikin rauni har sai mutum ya warke sai a jira shi sai ya warke an gab ina ne iya extent din kafin daga baya a zo a ce za a yi malai ce wa sirayatul qawadi muhdara duk abin da ya zarce da aka zo yi maka kisasi ba tare da an yi an hango hakan ba ya zarce to duk wannan zarcewan ya tafi a banza an gane ko an zo kokarin yanke maka yatsan da ka yanke wa wani da aka yanke kuma yayin da aka yanke maka sai wurin ya ki warkewa sai zo cinye hannu sai da aka yanke hannun gaba daya wannan ba za a ce gwamnati ta biya ka ba saboda kai ka jawo kai ka jawo wancan abu ba abun da za a biya ka kuma ba za a biya diya akan wannan ba hadisi ne manzon Allah sallallahu ya ce ba a biyan diya akan kisasi an gane ko yawa ka cire wani hannu ka zo an cire maka sai abun ya ki tsayawa sai ka mutu ai ba yin ka mutu ba wannan tsautsayi ne ya ja kawai aka za ka hakura ana fahimta wasu rayatul jinayati madmuna amma abin da ya zarce a cikin rauni shi kan sai ka biya kai masa rauni a dan yatsa kaga da yatsa kawai za a cire sai aka ce a jira ya warke sai ya karu to sai ka biya wannan karin kamar yadda muka ce inda zai mutu ma to mutuwa za a dauka to haka shi ma duk abin da ya karu ina fata an gane wannan adalci mazmunatun bil qisasi wa diya a wajen qisasi in ya karu haka za a kara maka inda ka yanke masa hannu abun ya je har nan to in aka zo yankewa iya nan din da ya ɓaci na haka za a yanke ma ba daga iya inda ka sara ba haka kuma wajen diya shi ma za a yi kuɗi ne zuwa iya abin da ya lalace bayan ka bayan ka sara ba iya inda ka yanka ba mala ce illa an ya saufiya kisasa sai dai in mutum ya nemi a yi masa kisasi a biya shi a yanke wancan din kabla bur'iha tun kafin wannan din ya warke sai ce shi sai an yi gaggawa fa yasqutu damanuha to wannan kan ba zai dawo daga baya ya ce sai an biya shi ba wannan magana magana ce ta masabar hanabila ita kaɗanta yana ɗaya daga cikin abin nan ra'ayoyin da hanabila suka keɓanta da shi wanda sauran su ba su abin nan yadda waɗansu su ba su ɗauki wannan ra'ayin ba na jumhurin malamai suka ce sun dogara ne da wani hadisi cewa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum suka yi faɗa da wani sai ɗauki ƙaho sai caka masa a cinya ana fahimta sai wannan din yana jinya sai aka kamo wancan sai wanda ya ce ya rasu a rama mun kayana sai manzo Allah ce ka jira ka warke sai ce ka ya rasu ni ba zan iya hakuri ina gani wannan mutum yana yana yawo ni kuma ina cikin jinya ba ya rasu a rama mun a rama maka a rama mun a rama sai ya sa aka rama masa aka ceke shi shi ma sai dukan suka kwanta kasan kuma ai kowa da irin jikinsa sai wancan ya warke shi wannan bai warke bai kafar ta rufe aka yanke sai ce ya rasu biya ni kafa na ya ce a'a ba za biya ka ba ai da an ce ka hakura ka ki ka hakura da ka jira sai an ga me ya kare to iya yadda ta kare iya abin da za a baka amma kashi wannan hadisi da ifi ne da haka jumhurin malamai suka ce a'a ko ka ce ai gaggawa aka yi a jira akwai sauran haƙƙinka yana jira wannan an baka ne sauran canji yana iya zuwa in daga baya abun ya zo ya wuce to fa ana bin shi bashi wannan ko shine asalin adalci domin in ka ce sai an yi ta jira ka san zuwa yaushe ne zaka warke kuma kana so a idon ka kaga an yi masa kuna fahimta sai a ce yanzu a gama na yanzu dai kan ni dai yanzu kan ya caka mun wuka ne shi ma a caka masa in gani mu kwanta amma ni ina jinya shi yana yawo a'a in aka caka daga baya sai a jira kuma ga me zai faru idan daga baya abun ya zarce to ana bin bashi sai a zo a karasa masa sauran ko kuma a ce ya biya sauran canji akan abin da ya karu wannan shine adalci ana fahimta to wannan shine iya abin da malam ya faɗa sai yan matsalolin da na ce za mu yi magana a kansu wanda ina gani kamar lokaci ba zai kai ba mu faɗa kamar na magana da ka faɗa wanda yake da alaƙa ne da loss of necessity wanda ina gani in mun je gaba za mu yi shi haka kuma magana magana abdararul adabi da na faɗa akan abin da ya sa mutum ya ji raunin da ya taɓa zuciyarsa ne amma bai taɓa gangan jikinsa ba shi wannan mun je cikin babin diya na gaya muku cewa ina yin wani bincike ranar wanda na yi magana wa malam akai akan wannan matsalar da wannan matsalar da matsalar bashin da mutum ya ƙi biya aka yi shekara da shekaru har kuɗin ya zama ba irin wancan ba ne kamar mutum ya karɓi bashin naira ɗari shekara hamsin da suka wuce naira ɗarin wancan lokacin da naira ɗarin yanzu iri ɗaya ne to in aka zo biya nawa zai biya shi akwai abin da za a ce za a karɓi compensation sakamakon wannan ƙarin da ya yi zuwa yanzu an fahimta kamar kuma a nan idan mutum ya zo ya gaura ma wani mari ana fahimta sai idonsa sai ya daina gani idan aka zo za a yi aikin da zai sa idon ya daina gani ne ko kuma sai an masa marin da zai ji wannan zafin da kai ka ji na marin sanaya za a gane proportion din daidai zafin ko za a iya a ce a auna zafin sai a biya kuɗi a kai ana fahimta wannan duk zai zo a cikin babin da yake da alaka da damages wanda in muka karanta babin biya to zan kawo muku wancan bahasin da na yi wanda Allah da za a buga shi kwanan nan a wata mujalla to zan zo in gara muku samarin abin da yake ciki wanda na san Allah so zai iya karan mu gaba daya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh